إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na muharram hijira shekara 442 wanda ya dace da sha biyar ga watan tara shekara 2020 insha Allah yau za mu yi darasi na 39 cikin littafin buluga mura na hafiz bin hajar darasi na 39 insha Allah a sati da ya gabata ina ga mun tsaya hadisin Aisha radiyallahu anha na maganar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Abubakar wajen sallah azamne da bayanin sallah azamne ina ga ya gabata a sati da ya gabata insha Allah yau za mu tashi darasi na ina ga hadisin Abu Hurairah ne ku to ina ga makan za mu tashi hadisin abu huraira ya ce wa ana abi huraira ta radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهم أحدكم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم صغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء abin da yake ruwayar wadda imam bukhari ya roto muslim ya roto manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amma ahadukum nasa idan dayan ku zai wa mutane limancin sallah falyukhaffif ya sauƙaƙa mana ya yi sallar gajera fa'inna fihim saghir wal kabir domin a cikin mamun akwai yaro akwai babba mace lattijo wadda ifu da mai rauni ne wanda bai iya jimawa ana yi wadda alhaja da wanda ke cikin halin bukata iya so a yi a kare ya ta yi wani wuri ko ma da randewu na a wani wuri ana jiran shi don haka ya ce fa'iza sallah wa hadahu idan ɗayanku mutum zai sallah shi ɗaya fadu salli kai fasha ya sallah yadda yake so in kai ɗaya ne kenan ka ja ta yadda kake so wannan shine abinda maza ya karantar da al'umma wannan kan wannan kan limammai kan wajen rashin tsawaita sallah kuma wannan cewa tsawaitawa da aka hana ya dace da mutum zuwa mutum kuma wuri zuwa wuri kuma mu zuwa mamu kai ya zamanto mutum ya yi a kan yadda yake mai daɗi cewa sallah a yi ta da gaugawa a watse kuma a yi gajartar da za ta kai lalatar sallah wannan za mu diba shi mai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam me yake karantawa tan za mu gano menene ake nema a karanta a sallar ta karanta abin da yake karantawa a sallar ta shi kun ga mun ga hatta inda yawa mu'az bin jabal fada a darsinmu da ya gabata na tsawaita sallah ai mu'az bakara ya ja kuma ya ja hankalin shi karanta irin wannan surori suratul a'la suratul layl da sauransu wannan ikra wannan dai surori ne gajeru ai wanda zamu ce gajeru na yau su ne karantar da da mu'az yin su kenan ba kurin bane ba a duka a tashi kurin kenan gajarta kanta rashin takaitawar zamu doki wannan sunna adiba abinda shi manzana ke karantawa a cikin sallar shi kuma daga lokaci zuwa lokaci a hali zuwa hali mun ga inda ya karanta kasan kuma ya karanta sama a mun ga inda ya karanta ma a arafa a magarawa ko kenan wannan duka ya dace lokaci da mamanka ne sama kasarwa iya cewa ka yi aiki da mamanka suwa ne da maman naka samari masu ƙarfi ko lattijawa ne yan bulaguro ne yan tahiya ne ya dai shi dai ba a ne ba a so liman ya kumta tawa mamu wajen sallah ya gajiyar da su wannan ruwaya kenan Imam Bukhari ya rubuta Muslim ya rubuta shine cewa idza amma ahadukum an-nasa idan dayan ku yawa mutane limanci wa yukhaffif ya sauƙaƙa ta fa inna fihi mustaghir wal kabir a cikin maman akwai yaro akwai babba mace dattijo wadda ibu da mai rauni wadda haja da mai bukata haka yana akwai abin da yawa ne da haka ce fa idza salla wahdahu idan mutum zai salla shi daya fa yusalli kaifa sha ya salla yanda yake so ba iyaka متفق عليه وعن عمرو بن سلمة وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ستة أو سبع سنين رواه البخاري وما وأبو داود والنسائي wannan ruwa ta Amr bin Salama iya cewa babana ya ce mini dan baban shi suna jin labari na wani yayi da'awar annabta suna jin baban da kanshi da ya tahiye jiyo da kanshi to wannan a lokacin ya ce baban shi iya cikin wanda larabawa kun san da farko farkon da'awa akwai da dama cikin kabilun larabawa ba su yi ba imani ba su yaƙi manzan Allah sallallahu suna ce ko bar shi da mutanen shi mu ga yadda ta kwashe in ya bayyana ya ci ƙarfin mutanen shi ya muje zan ce bayan bude makka aka samu irin wannan kowa daga koyon suka ma dan ja da baya suke kai kansu da kansu na mubaya'a suna tabbatar da islamcinsu to shi shi amur bin mai ba labarin shi amurkin ya ce tun kahin baban shi ya je ya doko abin da kanshi yakan tare tawaga masu zauwa daga can daga madina me suka samu me suka labari iya dokan hatta qur'ani iya doka a wajensu kahin yan garin su musulunta da mai kauya gaba daya ya doki da yawa daga cikin surorin qur'ani to shi ma kiran baban shi da kanshi sai ya yi baban da ya dawo ya dawo da sako daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya zo yake gama yan garin nasu ji'itukum min inda nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa na zo da wajen annabin Allah na gaskiya annabi kenan ya tabbatar da annabtar shi kuma annabi ne na gaskiya ya samu kat to sai yake gaya musu abin da ya zo da shi daga can kan maganar jagorancin sallah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idza hadaratu sala in lokacin sallah yayi falyu'addin ahadukum daya a cikin ku jama'ar kenan garin daya yayi kiran sallah wali ummakum akasarukum qur'ana sai diba wanda yayi yawan harda sai zamanto shine limamin nan kaga cewa an sa sharaɗin yawan ƙur'ani a liman amma ba a sa shi ba a mai kiran sallah ya ce fanazaru da aka zo aka diba a cikin garin namu na wane ne ya yi karatun ƙur'ani ya ce falam yakun ahadun aka sarmin yin ƙur'ana da aka diba babu wanda ya yi ni yawan har da ƙur'ani faƙaddamuni suka sa ni gaba limanci a wani shekaru ya ce wa ana bin sittin a wasu ne ina ɗan shekara shida ko bakwai iya yaro ɗan shida zuwa bakwai 'yan garin suka sa shi ne limaminsu wani shi ne ta hujja ta imamun shafi masu ganin cewa limanci yaro zai iya yi a farilla ko nafila wasu ra'ayin suna ga cewa dai a nafila kama a malikiya ba zai a farilla ba wasu ma an basa da san ma ba zai limanci ba to ya wani shine hujja ta shafi kan cewa yaro zai iya limanci in dai ya kai bakwai ya shiga hankalin shi ya zama mayyiz kuma iya da karatun Qur'ani ya zaman to ya yi manyan sanin Qur'ani a manyan babu Qur'anin shine kina nan zai zai iya limanta kuma sallah ta yi dan wannan shine limamin garin yace iya shekara shida ko shekara bakwai shine limami a garin su cikin sai da Bukhari iya sauran hadisin iya cewa wani abu da bai mancewa iya limanci iya yaro ne yace wata rigar shi wata tuwar shi in yi sujada ta kashin sai bude sai wata ce a cikin mata masu ta ce kai Allah wannan ya kamata wannan limamin naku kuma kowa limamin naku kaya Allah kowa limamin naku kaya ko bai sutura yace aka mun wata aka mun wata riga ce haba da mace nace nake jin nake nake murna wannan samu wannan riga aka mai riga aka mai tuwa tari kenan yi duka sutura tana ta kashin ki tuwa yace yaro ne ya yaro ne sai a cikin mata ta ce dalla kuri mu wannan ta kashin wannan yaron wannan limamin naku to nan dai shi ne wannan cikin sahih bukhari ne sauran hadisin da kawo abin da ya wakana kenan nan dai a takaice hujja ce ta inda ko da karamin ne in dai shi ne mai sanin qur'ani za sa shi magana kenan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمكم القوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم حجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه abin da yake ruwa ta bin mas'ud radiyallahu anhu iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ummu alqawm aqra'uhum likitabillahi ta'ala wanda zai wa mutane limanci wanda ya sanin littafin Allah mai girma wanda ya sanin ke sanin Qur'ani kenan fa in kanu fil qira'ati sawa'in wajen karatun sun zo daya har da su daya fa'lamu bi sunnah wanda ya sanin sunna hadisi kenan fa in kanu fi sunnati sawa' in zama ta ƙur'anin ɗaya sunna san ɗaya fa qadamun hijira wanda ya fara hijira lokacin da ake hijira wannan kuma an wanda ya fara ba hijira wanda ya fara fahimta misali addini kenan akan su yace fa in kanu fil hijrati sawa in hijira tana kai hijira fa qadamuhum silman wa tarwa sunnan wanda ya ga wanda ya riga ya musulunta wata ruwa wanda ya wanda ya shekaru a cikin tunda qur'anin daya sunnar daya nake ya aiki da hijira ko hijira daya ce sai ya je da shekaru wa fara musulunta ko wa ya girma anan ake ka shekaru to wannan shine magana sa limanci na mahi karatun alqur'ani na abin da zamu dauka a wannan ruwaya muhimmancin karatun qur'ani cikin al'umma kuma wannan zamu dauke shi a yanda ake magana da wa ake magana mun san a wancan lokaci na al'ummar sahabbai ba irin ne zai ba ala ramma jahili bai san ma yanda ake kama ruwa balle magana sallah aka samu irin wannan ba ya san qur'ani amma ba san addini kuɗi da shi sallah ma bai iya ba wannan ba su ake ne ba mun san makarantar sahabbai kamar da ibnu umar kace sukan tsaya aya goma su har su koyi har da su san ma'anar su koyi aiki da ita kiran ba jama'a bace ba ta jahilci ta kurin qur'anin kurin zuzurutu ba da jahilci ba haka bane ba wata al'umma ce sun san me suke yi kuma alkashin wannan ana ce abin da ake magana misali yanzu zan iya zuwa wani gari ko wani masallaci kai ne mai kai ne gangarau haka ta musabaka ta qur'ani ka ci mota sai da musu fata mutane kai ta saka liman dan kai ne mai ka ci qur'ani a wannan ana magana in za a zabi liman cikin al'umma misali za a masallaci za a masallaci za a zabi limami sai mu dauki wanda an zami zabe sai mu ne waye yawan ka sai himsa shi kuma wanda muka san ya san qur'ani kuma ya san addini ya sa shi gaba to ko da wani ya zo mahi sanin qur'ani ba ta yanzu a huta shi tun ga wani ya ka ziyara daga wani gari ko ya zo daga baya ya zo ya mutu da masa wannan ba haka ba hujja bace ba ta wani bako ya zo a huta limami mataka ba kuskure bane ko bai sallah bane ba a ce a huta wannan tun daga wani mai karatu mahi kyakkyawar kira'a a huta wanda yake nan wani iyaka tana cikin al'umma ba karama ba to fa in hadisi hadisi ba kake ni ba sahabbai sukan je makarantar sahabbai su je gari su ma su shiga layi ba inda aka zo a wannan tun su makaranta ne wani ibn mas'ud ne zo ubay ne zo a hudu limamin a sa wannan sallah ba a musa kana don fahimta sunna ta yanda su masu inda aka yi magana yaya ma'ana a jiziki shi ne ka ce fahimta sunna akan fahimta salafu salih kenan ba kullum ka dauko ruwa ba kace kullum ya hudda wani asawa ne bayan kuma haka kaje garin ka iske dan kaje da kiraka kaje da kiraka ba haka bane wannan ya bude ko fitina nan dai kenan muhimmancin qur'ani a cikin al'umma wanda hatta da wajen sallah ana gabatar da makarantun qur'ani akan wanda ba shi ba hatta a cikin kabari haka abin yake dan muhimmancin qur'ani to zina magana sallah kenan za a yi zabe na limami za ku kawo limami a unguwarku ko a garinku to ga sharadin da aka sa sai ku dubi wannan kenan mai yantar makarancin qur'ani ne kuma san addinin kan muke ce a wancan jama'a wadda suka ba kurin ba gardi ne gangariya tsuntsurutu ba ba san addini ko daya wani bai cikin wannan layin bai cikin wannan layin eh kuma da inda ake kawo kaga maganar shekaru inda qur'anin daidai sunnar daidai ake kawo maganar maganar shekaru suna mataki na gaba ne amma dan yawan shekaru ne kuma ga yaro shine makarancin qur'ani kaga anan shine mai karatun anan ba a tura ka kai jahil jahili kira makaratun ma baka iya ba dan kana da tsohon shekaru a tura ka gaba wannan kaga bai dace ba eh ne aje shekarun shekaru bisa zawa sai in akwai kira'al akwai ilimin sai a kawo magana shekaru kuma wannan abin da ya gabata na wannan na wannan sahabin kaga ya ba mu shaida shi iya dan shekara bakwai ma ba suka ga ba wanda ya dace kamar shi kuma ya ba labarin a can sunan bukhari shi tare da sabai ke da ba ma ya suka da ba me suka samu me aka ce ilimi yake dauka ilimi yake da yanzu idan yanzu baki sun zo ya tare su me suka samu labarin daga madina shi labari labari kuma ce hada cewa ke rike waki kenan ba qur'anin kadai ba ya sa abu da yawa addini a wancan zamanin ma ba haka bane kurin sai iya tare duk bakwai mutum da zo ga madina kuma aka ga tarin baban shi da kanshi kuma da baban shi zo da sako yanzu ya kamata a kawai limami kuma ga yana tsarin limami ce limanci yake mai karatu ya ummul qauma aqrahum likitabillah fa zai mutane limanci mai sanin karatu na littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sawa in a qira'a daidai ne fa alamun bi sunnati sunna fa in kanu fi sunnati sawa fa qadamuhum hijra in a sunna daidai ne wayewa da hijira lokacin ake hijira wannan kuma ya ce fa in kano cikin hijirar ma ya zo daidai ne ba ƙadama musulman ko sinnan duk wannan kaga akwai sharaɗa da ake kawo wasu wurare na wani limamin zai zamanto ba kawo ya zamanto mai ido ya zamanto wani mara uba bai limanci duk babu su a cikin abu duk wannan matsayi martaba wannan qur'ani ya dauke su shine kira mutum kima daraja ta alqur'ani ko bawa kake ko baka da uba rami in dai ka zama kai makaraci ne kai na gaba wannan duk ra'ayi ne ka wani sa wani wannan bawa ne wannan wane ne wannan bashari bane wannan wannan bai da uba wannan kaza ne kabila kaza wannan dishirme ne qur'anin shi ke ba mutum kima kai ana samun kima a wajen Allah da littafin Allah ba da asalin babanka ba ko kai shari'i ne kai dan asali ne haka bane ba ga misali mu za mu kaida wannan mara uba ne haka yazo shine masanin addini masanin qur'ani a cikin mu ba wani makawa magana matsayin uban shi sai musa shi limanci kaman kowa wannan dun wani hira ce ta bayanin hatta muna magana cewa hatta shi imam malik ba ta ba limanci ba kuma kaman da yake cikin sharbata sai imam malik mamu zarkani ya kawo me ya kawo ma me ya hujjar ma da za a kawo magana wai mara uba bai limanci ba wani madogara kanta yace illa kun alama abinda malamai ke ganin abinda ya kama masu magana suka magana wannan wai gudun mamu su rika aibanta limamin su amma babu wani nasi na shari'a da zai aibanta limancin dan bai da uba alhali ya san rukunan limanci wannan rashin uba bai da illa ko daya wasan wani wani daga ana kawo magana wani wai nini ne ma'ana bai mazakunta daga mazakunta da magana sallah har suna kawo wai bai bai bai da wai bai mazakunta ba namiji bane ba haka bincika limamin su ko misali balle ma ka tsara bai aiwa a ka tsara limamin bai aiwa ya ce a ai wannan kuma ya ce mara da mazakunta bai limanci na gama limanci magana mazakunta kusa da laka kullum ana don abu na ba kai wahala ba da bai alaka limanci wato wannan ma san misalan gwadewa san misalan gwadewa hada ana bako da malamai mai da san misalan gwadewa bai da alaƙar limanci da mazakunta bai da alaƙa da wata rashin nuna da ban gaskiya kurin abu na ta kawo kurin a sa kumci cikin al'umma da kurin abin da sabi da dace kurin duk wani abubuwa kurin aji shage yi kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka sahaban ga kowa amma zai bulaguro gaba da bar mutum a hannun limanci makawo ibnu ibnu mutum ko manzala zai bulaguro he a masallacin shi ke bar makawo ibnu mutum ya bar shi ne limamin gaba da har na bai dawo kake nan da ko na aibu akan limanci akan makabata da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma su kawo makaho iyayewa bai zo tsari a cikin shi ba iyayewa ka dole hira ce ba kai wahala ne in dai shine ya dace a sa Qur'ani ya tashi kuma yana ilimanci kurin wannan shi na karantar da mu kurin kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ba mu labari inna akramakum inda atqakum ba magana bace ba ta wani asali ko wani abu daban kurin wanda ya tsoro Allah shine Allah ba ruwan Allah dan wani shi kan wani dukan ku bayi kuke Allah gaba daya gaban Allah kowa ba wake Allah daga mutum habu zuzu kowa ba wake kowa ba wake Allah kun ba wani wanda kurin kima ka kurin tsoron Allah ka matsayin ka shike baka matsayin Allah alaka ba da Allah ka ga matsayin Allah alaka ka Allah ba mun ba sanan ka ba ba tushen ka ba idan san dai mutum ya buzuzu amma dai muna ne magana bawan Allah wannan ba bayan duka bayan Allah ne dan Allah ya karma dan adam akwai da mutum zai lalace buzuzu yi shi eh lalace buzuzu ma ne dan lalace akwai tarwa da annabi ke magana mutane suna tafari da uwaye wanda buzuzu ma ya kima buzuzu bai saba ma Allah bin Allah yake in kai lalace shi ba buzuzu zai yi ka kana ga cin kashi yake iya wasa da kashi ko sai shi ka daraja a wajen Allah dan shi bai saba Allah kai ne bai saba Allah kenan kima dan adam a wajen Allah tsoron tsoron Allah ka biya ga Allah ka kawo Allah ta wai shikenan ka lalace kenan yanzu nan bayan abin da ya magana ta da jero tsarin limancin farko a qarakum kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa in a karatun daidai suke fa alamun bi sunnah sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa in a sunna daidai suke fa aqadamu hijratan wanda ya fara hijira fa in kanu fi sawa'an in a hijiran ma daidai suke fa aqadamu musliman wanda yi musulmi har musulunta wata ruwa fa aqadamu musliman wanda yi shekaru wala yumanna rajulu rajula fi sultani ba mutum ba zai shugabanci ba wani mutum a inda yake mulki misali ka zo ka ka mutane dan kai ne mai karatu kace zaka zama limami a ko gidan mutum ne sallah ta kama za a sallah a gidan shi baka za ka shiga shiga limanci sai an ce sai in shi baka har ma ana magana cewa inda ma mutum ke mulkin akwai misali kamar an akwai misali bambancin masallaci in inda ake ada misali aminu musalin sahabbai aminu mumini shugaban musulmi duk inda yaje shine shugaba zai jagoranta sallah gaba daya amma unguwa ka ziyara ka kai wurin mutane unguwan mutane ko garin mutane kana ka zama mu bai cikin fikirin sahabbai dan ka zo kai ne mai dan sahabbai suna yawo suna ziyara kaga garuruwa ka je wani masallacin gari ka ce a saka limanci da kuma kurin mamu ne in shugaba ne nan gaba ɗaya shikenan amma kurin kana matsayin ka na mamu ka je wani wuri kai ne shugaba kai ne mai ilimi kai nan kana mai ilimi gaskiya abin da yayi kai ma ka shiga layi kamar da mashar bin hasan mashar bin hasan al-shafi yake cewa cikin littafi da yana qalbali fiqh ta musadi iyaka wannan kurakurai da ake yi a wasu wurare kullum da wani malami ya zo na masallaci ya ka shiga limanci ya ce a ka'ida sunna shi ma shiga layi ko da dan bulaguro ne a ce ai dan bulaguro kan shi ya raka abin mutaka a shiga layi he cika hudu shine sunna eh shiga layi din kowa he raka hudu kuma sunna yi ba da dan shine mai ilimi a sashi ya raka abin mutaka daga baya ba wannan ɗan shugaba ne haka ya masa bai bisa haka haka yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya cikin sahabbai ya je unguwa a Madina na kasa Banu Ashhad ce sai suka ce mishi bismillah kalli an san cikin sabai a cikin mabari ya ce a annabi annabi kan tarin haka ba ya ce wanda ya kai zara masallaci shi ma shiga layi ya ce ba zai ba a takaice haka sahabbai bisa irin wannan neman kurin shiga gaba haka nan kurin sai balle wannan an kadi ba wani abin an ace abu da kowa ta haka nan kwarai wani wuri a rigima ya rigima an ka ce ka da limamin gaida shiga to sai ya ce kuma bayan ya ce wala yau manna rajula rajula fi ne ba a mutum bai limanta da mutum a cikin inda yake mulki wala ya ƙa'udu fi baiti ala ta kamar dila bizini yanin da maganar limancin a wurin da mutum ke yi ko misali a masallacin shi ne a wurin da yake in ba shi bai ce zo misali a ce gashi an sadi mami ne yana ce wani shiga wani ba matsala komi amma karar ka shiga ba uzurin shi ko kuma wani tsari zuka muna musamman mu an tsara nan musamman tsari tsarin anan dama liman ya sa akwai tsari ya yarda aka yi minti kaza ya makara a sa wanda ga ganin ka ba ta ilimin ya ce wani shiga wanda yake nan zai shiga lokaci yayi an ga nan ba matsala kan shi tun da mu haka ba wani in ka zo in ya zo zai zare idanuwa ga kamar ka haranka sai ga ka shiga gaban shi tun dama ya san da magana wala ya ƙa'udu fi baiti ala kalmati kan mutum ya zamana kan shimula ta musamman ta mai gida illa bi izini ya da uzurin shi misali a san a gida kan shimula ta musamman a san wannan ta mai gida ce ko ce aka washe muda ka ta zo ka raba ka zamana sai shi ba ka wani zama ka zamana akwai shimula ta musamman da ake lalle da san haka zuki da magidanta an san ana shimula ta mai gida to kaka zo dan kana abokin shi ne ko dan wani shi ban ka zo ka zamana karab sai amma ce zamana kai wannan ya ka zamana sai da da wannan ruwaya da ban ce yawa shi cewa da imam muslim ke na rubutu da hadisin ta misali sai wali bin maja min hadisi jabir radiyallahu anhu ولا ولا تؤمن ولا تؤمن المرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا يتوسناده واهن abin da hadisin ke karantarwa hadisin Jabir cewa kamar da aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tu'ammanna mar'atu rajulan kadda mace tawa namiji limanci wala arabi muhajiran kadda ba kauyen balarabe wa muhajir limanci wala fajirun mu'minan kadda fajiri wa mai imani limanci mata isnaduhu wahid sanadin yana da rauni kwarai kamar muka bayani baya cewa hadisi bai inganta ba ko sanadi bai inganta ba baka kai baka iya hukunci haka kurin kan ture duk abin da yake cikin hadisi yakan yi wannan labari ta na bai inganta ba amma me hukuncin da ya kawo da duk bai inganta ba kace ba kenan magana limanci matata namiji limanci a kaga baka kan hujja ba sai dai idan wannan labarin bai inganta ba saboda muna da ruwayoyi tabbatattu kai ba mu da wata ruwaya kai tabbatatta wadda ta tabbatar da wannan abu misali wadda ta ce ma'ana mace za ta namiji limanci abu ne sanan ne wasu hanyoyi daban ba ta fata mata limanci ya ta mata amma magana idan mutum makaranci ne ko da balaraban kawai ne bayan mun kare ruwaya makaranci akwai zana a kawai kuma ya yi ka kai dan mara jahili ne an zo ga layin jahilai ga alaran ma zo kuma da kuran addinin shi kai kurku iya ba nan ba magana ya mara tana mara kawancin babu kawancin da ya jahilci babu karuncin karuncin da ya jahilci kana kakan madina jahili ne kai ba wani magana ne anan ka ce kai koyi maraya ne da bari ku shiga bari ku shiga da rabar yanzu da kawai kaga dan dan kawai ne shi shugaban da dama ruwaya ta kawo hana balaraba kawai wa mun zai ta inganta ba gaskiya kuma cewa fajiri baiwa mai imani limanci wannan kamar da Sultan Ibn Taymiyyah ke cewa kusan ijma'in al'umma ba a sa fajiri limanci ko fasiki wannan abu ne jima'i ne ce ba mu yarda haka nan mutan suka mutan suka gama magana biyu akwai lokacin da malamai ka tashi bisa cikin cikin sabin taimiya yakan yi magana wani lokaci kan a ce misali aka bi dan bid'a sallah ta yi ko mai lai fajiri sallah ta yi amma su suna magana ingancin sallah ya ce daban kuma maganar cewa halicci a sashi liman daban bai dace ba mu doke shi mu sa shi limanci iya matsayin fasiki ko dan bid'a bid'a ce ba kuma har cewa ma idan zamu iya mu yi laifi mu dauko dan bid'a ba sai liman to amma idan aka sallah ba ta sake sallah inda ai sallah turka wannan mai laifi ne yace wannan iya cikin karantarwar sahabbai wanda cewa sallar sun yi sallah a bayan irin wannan dan kusa an waye gari ga sahabbai dare amma jagoranci a hannun wasu ba sahabban bane ba kuma wasu ma fasikan ne ma wasu ma irin su hajjaj wasu ma fajiran za a ce amma kuma sun bi sallah a halin kun da ba sake sallah ba amma halin garura ne amma ta sake sallah hatta maganar Imam Bukhari rawaito ta sallah basari mutasalli wa alai bid'atahu kai sallah ba sallah bid'a shi bid'a shi ta shafa duk wannan a halin da aka yi ne amma wai ba dacewa ba ko ba sa amince bane ba a sa a sa limamin fajiri ko fasiki ko dan bid'a hatta cikin wannan littafin na na yaka ce sharhin na wannan na kida wannan littafin a ga tawiya nan ne kawo da masalolin yace maganar sallah ta yi daban kuma yace maganar ku ku sa fasiki ko dan bid'a sallah daban yace za ku iya laifi in kuka tare kuka amince da dan bid'a ko fasiki sallah limanci ku laifi amma idan aka sallah ba ta saka sallah sai suna hujja masu irin wannan hujja ta akwai ruwa cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yusalluna lakum fa in asabu فلكم فلكم ولهم وإن ونقضوا فلكم عليهم yace wannan limaman sanan ku sallah in suka yi daidai da ku da su din ku ku samu dace daidai in suka yi kuskure ba sai daidai ba ku sallah ku sallah su ta shawa ta falakum wa alayhi ce suna hujja da wannan ruwaya cikin sahih bukhari kan cewa kenan ko da fasiki ne mu yayi ko da wallahi ma sallam sallah ta iya limamu ya kuskure cikin sallah ya ku bi iya ba ya wani kuskure to shi ta shawa kai ma dole ruwaya ta saki ta kenan sallah ta yi inda bai da cewa musashi wannan sallah amma idan yin sallah ba a cewa saki sallah wato shi wannan shine kuma kan wannan yake kawo magana cikin kitab tawiya na mas'alar a gari zai zama to a garin gaba daya babu limamin naku iya bid'a kuma babu limamin sunnar a gari yace wannan ba hujja bace ba ta a wasa juma'a a gari ko jami'i guda biyar saboda limamin dan bid'a ne ku cinki ku ce sallar juma'a gaba daya da maganar jami'i a gari a wasa yi dan babu da limamin bid'a to wannan darura ce darura ce za a iya sallah kai a samu canji in kuma akwai amma ce da sunna ba wani uzurin gaje da ke bid'a amma babu ce ita ma ce wata ma wata bid'a ce daban sabuwa cikin al'umma a ce dan liman ya bid'a a gari a wasu juma'a sallar guda biyar gaba daya idan za ku ita ku daban amma a ce ba a yi a fasa a zamana ba a jami ba juma'a saboda liman ya bida wannan ta so ba wannan laruri ne eh ku zara Allah ka muku warwara ko ku samu wurin sunnar za ku amma ba a ce sallah gaba daya kun balle irin wani wuri da iyayewa mutum ya cikin wata al'umma wanda rishin sallar zuwa sallar zai kawo wani kenan illa ga rayuwar shi ko ga wani abu daban wanda mun karanta ta san ham salawat annabi ya bada labarin za a samu lokaci da shugabanni za su rika sallah ba lokaci ba za su rika jan sallah jikirin da har ta kai wani lokaci daban ba ma magana ba da daban ba za su rika jinkir sallah a lokacin da abu zai ya rasulullahi in wannan lokacin ya same mu ya zama ya rasulullahi ya ce ku yi sallar ku a gida da farkon lokaci ku zo ku bi su ku bar ta a nafila don a zama lahiya kenan dai ƙarƙashin wannan magana kuma mun karanta ga sunna misali makarantar ruwa ta ibn umar wanda cikin sunna abi dawud wanda ibn umar da akwai masu ɗaukan kama a ce babin ɗan bida zahiri su ɗauko ta magana ta wancan magabata su wancan suna magana inda babin sunna suke ce ma aka dan bid'a sallah ta yi ba suna magana ba inda yake ga sunnar kaje ka bid'a mun ganta ruwa ta Abdullah bin Umar cikin sunan Abi Dawud hadisi na Hasan ya je wani wuri masallaci sallah har ya fara sallah sai ji kurin wata albida ana magana as-salatu yarhamukumullah as-salatu yarhamukumullah bayan kira sallah yaji an da wani abu sabo kurin abin da yaji kurin kamar da kace an zaka ce ni ya sallah ce ni ya wani bace ana ta zabi sallah liman ya zo sallah ta zo ko niyya wallo ta ake wannan to wannan ne yaji kurin ana yi bayan kiran sallah ya cire ce wallahi la su da jimusul fi bid'a na ran ba sallah nake bid'a kai da zuwa Allah tabi sallah cire ya wuce da shi gaba da ku ta zo gaba wurin gaba da kada na akwai inda ce sallah shi ka bar wurin yi haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani limami ya yi limanci annabi ya hana laihi da tuhiya ban wa al-qibla wannan mutumin yayi annabi annabi ta wasu sahabban wannan daga kin karin ku limanci kenan wannan laihi ne a sa fasiki sallah kawai da sun dalilai nana bai dace a sa fasiki sallah fadan bid'a limanci mataka akwai wanda yake da sunna ne kina ma aka ce aka yi to maganar sake ta ba maganar sake ta an ta yi kuma bai dace kuma ka je ka inda yake da bid'a ga dan bid'a ga ne ke da sunna wannan shine maganar farko haka ce maganar sai shi kasar mutamiya da yan baya ba sun ce sun ta kuma abu dan bid'a ba ko dai ne na kuma sai dai ne wasu ce zaɗin kai ne an ka ce baka mai nabi da daɗe ne ba da Allah ba ba ɗaya bane ba kun bai cikin su wannan malaman da ka magana su ba su ce daɗe ne ba su suna magana ta yi akan darura kuma sun tabbatar da laifi na akan dan bid'a amma mana fa malamai suka wai an ce daɗe ne shi kasar ya ce ko cikin a su ba ka suke ne ba duka sun tabbatar da laifi ne kusan mata shi kusan jima'i ne ma ijma'i ne ma laifin rashin halittar sa dan bid'a limanci kenan mutum ya ce bai yi ya suna kaka zargin cewa zayen kai ne ko sallah duk ɗaya ce ko ina kaje ka ɗaya ka san dai kai yadda ne mai hankali in za ka yi sallah bige bige minti biyu ko an kai sallah da za ka yi ta minti biyar ka zama ɗaya ko minti shida ka fi so da kan ko da lalata ka ba da san da zai da ɗaya kuma da kuma sallah ga ta kurin an san wani kusa da yin ɗaki kurin za a yi yin huta ne kurin za a yi yin huta ne ko a ce na yi ne kurin babban babban salamu alaikum minti uku sallah a da minti goma ka kai na wannan ta wanda annabi annabi ya tabbatar da ba sallah bace ba kana mutum sallah bace ko a gaban shi wannan sallah ce je ka sallah ce ba sallah ba ai sallah ce ko ya duga tashi ya ruku ko me yayi to zo annabi sallama annabi ce ce ba salli fa da kalam salli ko ma kai sallah har ba kai sallah ba to ku za ka gaishe ne sai annabi ce ba sallah bace ba kenan ba sallah bace kai ta bige bige haka huzaifa radiyallahu anhu ya ga wani iya sallah irin wani bige bige ce ce bayan Allah tun da kai irin wannan sallah shekara arba'in na sallah shekara arba'in na sallah ita aka ka shiga ka shiga arba'in baka da sallah shekara arba'in ce baka da sallah kuma baje bashi arba'in ce baka baka da sallah to haka wannan da suna kan hadisin hadisin annabi ne annabi abin shekara arba'in ba ya kuma sai annabi suka hadisin su dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muzaifa ne shine ya ga wani iya sallah ya ce shekara arba'in ya sallah idan ka shiga arba'in baka da sallah kenan maganar a yi hankali kuma gaskiya sallah tana muhimmancin gaske sallah ta yi amma cewa in akwai inda yake da sunna kurin ka je kai sallah da ke sunna gaskiya ka kai wasa da addininka wanda kuma baka da abin da ya kamar sallah gaskiya amma babu ne da mutum ke rayuwa wannan akan larura amma ba haka bane kurin a ce duk ɗaya ne wai duk ɗaya ne da sunna da bid'a duk ɗaya ne bayan shi annabi yayi magana irin wani manganu na hana ma mai tauhidi ana koyi hana ba bid'a ba tauhidi kurin aka hana yi annabi ta kai karin gulimanci kenan dai koyon za a nemi limami a nemi wanda yake fahimtar sunna sai ina ne ce sai wajen wannan ruwa da hadisi mai ganta ba a hidima ya bayani cewa sanadu wahid mata da da wani وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق أنه صلى الله عليه وسلم يأتي رسوا صفوفكم وليكا سهونكم ننكو لقود جونا وقاربوا بينها kusanta tsakanin sahu da sahu kai tsakanin sahu da sahu zaman nesa kenan ku kusanto tsakanin sahu da sahu kai can sahu can nesa nesa eh ku kusanta tsakanin sahu da sahu nan ana kiran gaba da baya kenan zaman to ka aja dogon hilin manza yace wa hazu bil ana ku yi dabara da wuyan ku kenan wuyan ku yazo da kenan sai ta mutun da kauya a kasa yazo daidai kenan kada wani ka gaba da baya ka gaba da baya nan ɗan waɗan bayani kaɗan da wuce baya magana biyu gare mu a nan matsala muna magana a yau akan magana bin ɗan bida to munan ba abin ya wuce bida a lokaci idan ya tabbata limami misalin tsibiri za ga ya buga hatibi ya sa allan kare ya kona wannan ya yi wannan kaga wannan ya wuce daga bida ya zama mushriki ga wannan nan daban ne wannan su ana musu magana suna magana wanda ba ba ba magana shirka tare da shi kurin bid'a ce ba magana bace ta zubu ya buda minja ya sa sunan wanne ya ga wani kullu wani aji asa wannan dan zubu ne kuma ta kace kuno baiwa ka wadan zubu salaka sai zubu ne wanda ban ne su suna magana bid'a daban zubu daban kuma sai da dan zubu ne an san shirka da ma karma yake kenan ma abin ne na kusa da ma yake kenan ma ka da dan zubu ne kurin ka san me yake shi dan komai ana yi ba ce wani qur'ani ba an magana qur'ani kadai hanya ce ta an san dai ta ta bokanci da suna addini haka ce dan tsubbu ba ana magana nan kullum bid'a ce aka yi musulun bid'a misali yanzu zai mu je nan sai yanzu dai nan kenan mun karanci dai muhimmancin hada sahu da liƙa tsakanin jikinku ka'abar kowa ka'abar ka'abar tsakanin sahu da sahu bai liƙu ba kuma ya zama tun daga sama har ƙasa haka ya dace wani yan uwa ina ga cikin abin da kwarewa aka saka ke shi kware kan liƙa sahu wanda mun babban gyara kaga mutum wai shi zai tsaye wajen shi haka yake wai kawo baran ta ɗaya kusa da arewa kuma shi kuma na kuna kun tsewa ce wannan tsewa ce kai kuran yanzu haka ga baka baka iya yi kana iya mana takan kibla ko mun dawo shi da uwa ga kamshe ga kai ya badare wai shi haka Allah ya shi ko da wala da wala nan gwamnati ba wanda bai kalla kibla haka zaka yi wannan kuran ka kasanta ka dan mutan ta kalla kibla kuma da yanda kuran ka kuran ka da kai kuran ga kamshe ya badare wai shi haka an matsa mishi haka bane ba ko annabi ya faɗi ya faɗi illa ta shi hada sabu tana kare kan al'umma tana kare shi hadan kan al'umma na ce wallahi gama sun kwada kwada Allah rabu tsakanin zuka zuka tabu sai ya da haɗin al'umma kaga mutum kun ya baran kale ya kurin shi shi bai gyara ba kawai da su da yarewa dole sun ga shi ba nan ta tabe suna liga kafir kaf sun sai bukhari ko suna liga kafir kaf sai gama irin sai sun yi gama a gama irin sau da irin sun sau kuma asali ma ba wani magana kawai ya tsaya ya tsaya ka ya tsaya ma wanda yana yake asali me ya tsaya yanzu kai da misali yanzu kato dogo mai mita ɗaya da ɗaya ko zama da biyu da ɗaya ɗan shekara da biyar da bakwai su gamu a ce a gama yatsa kaga yana gaba yake in zai ce gama yatsa shi da ya zo gaba sahu ya dan saba amma ka cin kuma wata sunna ka'ab bil ka'ab da dogo da karami da gajere da wada duk an gama da za su daidai na ce ka'ab bil ka'ab kenan idan sauri kenan idan sauri na yaro ne ina babban ne kenan kawai ta zo daidai kenan shi daidai za ka samu sahu zo daidai ka'ab bil ka'ab amma ya tsakuri an kurtu da ma kutun kowa nan da gaɗa shi da ƙato da ƙarami kowa kutun zai saɗa shi bai ma bai zuriyar nake so sai da kurtun kurtun gujewa sai zuwa sama da masu kisa ƙanƙarin kurtun ma sai shi mana wasu abu amma mutane sun kamar dabba ya amma kurtun ma an yi ga mutum bibi duk shi dole musawa ka duk wani rashin rashin rashin rashin mai kabiya ne ga doka da doka ka addini wata rashin wala mai kabiya ne an hau da na kullun yaki har kurtun ba kurtun ma an kurta amma kurtun ba bi shi ba manzo Allah ya shi kuma wannan rashin hada sahun iya kawo rabu kan al'umma wallahi ba ba wasa bane ba abu ne mai mamancin gaske nabi ya karanta da al'umma ku hada sahun ku gaba sahun ku ku Allah rabu kan zakatun kenan Allah ya muhimmanci cikin al'umma a kula da sahun an ce gyara ka gyara ka girman kai ka ce kai kake gurin haka ba kake wannan iya ce kai gurin kana gyara ka yan Allah shaidan kuma sai ka sa juma'a abin da ya kamata kullum ana hodi mu tsaya sahu aka sahu awas kala al-qibla mu gama idan sau da idan sau ko da bai kwatanta dai kwatanta dai kace kace kace kai kake kwatanta kun ka ware kawa da ka ware kawa ta buta wucewa dinka shikenan nan ma matsala ce da ka dan buɗe da ka wuce ka wuce dai dai kabarinka shikenan sai walala ce a gama ka hada aka ce ko a gama idan sau Allah ya taimake mu sai hadisi na gaba yana ruwa da ta inganta rawa abu dawud wa sai kuma sawi ibn hibban wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufuf ar-rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufuf an-nisaa akhiruha wa sharruha awwaluha rawa muslim abu hurairah kibar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyayyan sahu na maza sahun harko shi mai alkhairi wa sharruha akhiruha sau mai mai kadari na mace mai kadari na maza na baya wa khairu sufufin nisa wa akhiruha shi kuma sahun mata mai alkhairi sahun karshe shi alkhairi rashin hadari wa sharruha awwalwa mai kadarin sahun mata na gaba rawa muslim me ka haka nan ganin sahabbai a matsalar ya sallar sahabbai su suna gaba mata a baya sahun baya suke suna kallon su suna bin su daga baya kenan maza na maza na maza ya lafiya na gaba saboda nisan shi da mata na hadarin na baya kusan shi da mata kan shi dan bai baranka ko a ta da mata sabai an samu suna sahu suna ku suna leka baya haka ya tabbata haka an samu wasu ba ko ina akwai komi akwai ana sallar suna kallon baya wallahi ka kenan abin da ya lafiya kenan ka zo gaba gaba shi ka ce kenan shi za ka ce kenan ka yi ƙoƙarin zama na gaban su kuma mata na baya lahiya sai menene wannan wata ta musulmi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت أن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني متفق عليه wannan shi na ke cewa kullum abin da yake kare fitina kun bai saba sunna ba ana iya yin shi amma abin da dan gudun ku ce kaza fitina ne ko saba sunna ba yin shi ta zaka wasu misali na wanda za a ce a sa katanga tsakanin maza da mata bisa ganin sahu ka saba sunna ya manzo masu dabara ya sa wani misali amma wani abu za a sa misali wata kariya wani suna ganin ku amma wannan ganin ku bai sa a ga juna misali irin zubin ga masu wurare za a masallaci ake yi misali mata a sama da cholesterol su suna ga sau na maza a bayan su amma namiji ko ya leka ce gani bai ganin shi bai ganin su ko kawo ya gani ko cholesterol ta haka ce take ita an kai kai kasa kasa kai aka baka ko ta baka riga hikima ce ake ta kuma amma su kuma duka tsaye suna kallon kasa wani hikima ne da adam ne wani shi ake ake injiniyoyin musulunci wani kuma abin da zai gyara ba haka da kaga ya saba sunna ba suna kallon maza amma kuma ai maganin ai maganin fitina madalin fitina ce ce bai zo ka sa hijabi gaba daya ka sa katanga sai suke suke inkarin cewa a naka samu masallacin mata babu shi a sunna ba masallacin mata kuyi ne ake nan sunansa da man sai sai su alimam yago sai masallacin mata bai zo ne yi na yake kurin kurin abu ne zama jiki kurin amma ba sunna bace ba masallacin mata bai cikin sunna masallacin mata bayan in bayan maza kurin suke suna cikin laji aka kufir kudu su hijabi hijabi dubu da kalafu da su gaskiya kun da yi na yake gaskiya yi na yake yi na yake kurin sai ya ce ibn abbas kiban labarin yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata laila nayi sallah tare da manzon sallallahu alaihi a wani dare fa qumtu an yasari sai na tsaya a hagumkin shi inda yazo kina ga abin manzon daga cikin dare zai koya yace a tsaya da ni hagumkin shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i sai kamo kaina daga bayana ya medo faj'alani amin sai medo da mashi ne janyo ni ya mai dole da mashi na magana kenan idan kai da mamu ne kai da liman da kubi ne damar liman ake da shi na magana kuram sai ka komo ko da yaro ya tsaya ko shi ayi da sani ba sai ka jawo shi ka maido shi da makka wannan ruwa imam al-bukhari ya rawaito ka muslim ya rawaito ta cewa mutum shi daya a sallah zai tsaya damar liman haka wannan ruwa ta karantar da mu wa an anas radiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه لفظ البخاري أنس بن مالك النبي تعالى كيف قال جلوس أنا اللي أكابين وكانا سي لوكة النبي تعالى صلى أكا تعالى صلى sai arziki ta faƙumta ana wa yatimin halfa da ni da wani yaro maraya ya muka tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko musulmi kenan babu shi halfana tana bayan na me yasa kwanta maka idan duk da kaga ai wushi ce mara mace ko ka ta suna sauwarsa ba sauwar da miji ko waka ce ko waka ce tsaya bayan ka eh ba ta ai ta mara maka ce ko a bata bata tsaya daman daman namiji kai ko mata ka ce ku bi ne mata ko ba sallah tana da maka sai ta koma baya eh ba mace bata tsaya daman daman namiji ko mara mace ko hada ke ce mata shi nan kaga shi da yaron suka tsaya bayan sallama yace ita tsohuwa annaba ba shi ce tsohuwa ummu salim wata ruwa wal ajuza khalfana wata ruwa ummu salim tana bayan ya ce mata ya ce mata ita ma matsayin sahu take ita sahun ta daya baya sai yace mutafaq alai wannan ruwaya Imam al-Bukhari da Muslim ya roto amma lafazin da muka karanta anan lafazin Imam al-Bukhari ne nan da kenan mutum biyu a takaice suna bayan liman maza biyu suna bayan liman kai tsaye kuma ba dama ba a bayan suke kun alfana haka shi wasu wara da bayan shi take eh haka hadisin Jabir yake cewa tarana muna muna sallar da annabi wani yazo cikin sa bai tsaya bangaren shi muka sa annabi daka annabi sai kama ya jayo mu ya mu dan bayan shi daidai baya sai wa ana abi bakara radiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف أنا أبن دي وكان أبو بكر أبو بكر دبان أبو بكر دبان أبو بكر abubakar duka ya kaca dangane ne zuwa ga abin da suke da shi shirin ganin raƙuma da yake da shi shi kuma can wata raƙumar shi da ya abin a zuwa gani da ita ya ke mai lakabi ya ke mai alkunya da ita abubakara don zata ya ce wa abubakir wai annabi abu abu daga budurwa shi don shi annabi shi kadai ba annabi annabi ya da shi budurwa wai baban budurwa wai bakar daga bakar dan sama na ce dan taguwa ne sama da rago shine bakar sama da rago bakara ita ma ita taguwa to shi Abu Bakara abin da yayi rutun aka aka kewaye wannan handakin nasu musulma yayi abun a zo a gani ganin an ce duk wanda ya tsallako ya zo ba ma kama shi iya matsayin da za ba shi yanci to shi da tago shi buro garin da aka yi da ya ta yi duro ya zo wajen musulmi sai aka yi malaka bai da zaɓotar shi to kenan nan abubakara shi ne yake ba da labari in ta ilin nabi sallallahu alaihi wasallam horatiyun ya zo masallaci ya zo annabi sallama manzon annabi sallallahu alaihi wasallama iya cikin ruku'i faraka kabal an sai ruku'i daga nesa kahi ya shiga sahu sai ruku'i فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه مشي زادك الله حرصا ولا تعود الله قارا ما قولي كك قارا wannan lafazin bukari cikin bukari abu dauda ka ruwaye yayin aka yi ma kahin ya shiga sahun faraka aduna saf yayi ruku'i kahin shiga sahun summa masha ila saf ya shiga ya tahiya a duke duke cikin sahun alƙashin nan wasu ke kawo duk da akwai ruwaya cewa ba sallah limin farin halifar sahu ba sallah ga mutum shi a ban sahu to wannan anan zalama da ya ce mishi Allah ƙara ma kwaɗe kaka ƙara kaka ƙara ne nan cikin tamamul minna albani rahimahullah muhammad hasan albani ya kawo maganganu na malamai me ma'anan wannan magana shin kenan a yi ruku'i aka hana daga waje a shiga sallar an yi ruku'i ka bi liman ita idan muka koma baya in muna neman me a cikin wannan abin da ya annabi hana sai ran jayar da magana na maka ruwaya a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani na mutum in aka tara sallah ya zo da gudu gudu za mu ga ruwaya a gaba ya ce a nan shi ne yake da hani karara amma maganar a yi ruku'i kahin sau ya ce fikin sahabbai karantarwa sahabbai ana yin ta habba ya muzala ya koma ga Allah haka suke ci misali akwai ruwa tabbatatta abdullahi bin zubair iya matsayin amir a garin makka akan mimbari ya yi wannan magana tsakar sahabbai kuma babu wanda mai inkari akan cewa duk wanda ya zo masallaci liman yana cikin ruku'i ya yi ruku'i daga inda yake kuma ya duka ya yi duke-duke shiga a duke shiga cikin sau kaga wannan cewa kenan akan haka ba a cewa dukawa da aka hana daga waje gudu-gudu dai ya yi shi ne annabi hana shi haka Abdullah bin Mas'ud ya tabbata shi da cikin magabata sun zo masallaci an yi ruku'i yace suka yi ruku'i daga ne suka yi shiga sahu suke masallaci yace muka yi ruku'i muka shiga sahu da Ibn Mas'ud da muka shiga sahu raka'a ta farko ce ta wuce ta muka samu yace mun je mun samu ruku'i a duke muka shiga sahu muka yi sallah an kare sallah yace sai na tashi zan ciko wannan raka'a sai rike ni yace ka samu sallah gaba daya shine bayanin kiran a takaice ba a hana ba ruku'i daga wajen sau in ka zo ka shiga masallaci kaga kahin ka je ka shiga layi liman zai dago kana da dama ka yi ruku'i daga inda kake ka yi duku duku duku yi duku duku duku a duke ka shigo cikin sau ko da kahin ka zo sau an taso ka samu wani raka wannan shine magana kan haka kenan wannan shine abin da ya kamata kenan amma maganar nan abin da Adam ka kara gudu gudu ne annabi musa annabi hana amma bai hana ba a yi rukuyi kan shi kasau shine takadisin magana wannan halakakin magana da ya cikin zaman minna haka cikin zatu sahiya na na kai cikin malaman da ya takaice dai haka malamai masu taƙi tabbatar da magana ta yin haka kin sai wa an wa bisat bin ma'bad radiyallahu anhu anna rasul na kusa lokaci ko ina ga kenan lokacin namu kadan yan uwa a takaice cikin karatun abinda kullum ake yi mu yi kokarin gyara na sahu an an tada sallah a yi kokarin kawahuwa su kalla alƙibla kawa ta kalla alƙibla sabai suna ka'ab bil ka'ab mu yi koyi da su mu kokarin gama idan sau da idan sau shi ne zai daidaita sahu tsakanin babba da karami mai kato kwa da mai karamar kawa daidaita idan sau ya zo daidai a daidaita tun daga nan har zuwa kafada su zo daidai idan za mu ce kurin mu yaƙi da yatsa za a samu bambanci tsakanin karami da babba sahu zai ɗan saba kaɗan kuma mahimmancin haɗa sahu manzo Allah ya ce ku haɗa sahu Allah cika sallah iya daga cikin cika sahunku wata ruwan ingantanta ya ce mana cewa ku haɗa sahu daidai ko Allah saba tsakanin zukatanku kana rishin haɗa sahu iya ka raba kan al'umma ya shi da mun mutum ga matsala da cikin al'umma rishin haɗa sahu za ka zama ta kashe ruwan dare daga nan har harami in gaje da zuka mai harami za ka wani balarabe kana mai kafa iya janyewa nan ma kuma si kana mai ku gama shi ka da baya sai ka kawo kai ka ka zama ka ka faɗi shi ya karshe da baka bude ya ga abin ya maka yawa a yi kokarin haɗa sau a gama idan sau da idan sau a gama garin zuwa kafa da Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh